أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير منا تقص غوتن بير hijira 1446 daidai da goma ga watan 11 miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar balifon dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratu zukhruf tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 44 yau za mu tashi aya na 45 zuwa abinda allah ya so farkon aya na 45 a cikin suratul zukhruf shine fadin Allah madaukakin sarki wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i Allah madaukakin sarki ya mun jagora kan manta a baya Allah subhanahu wataala ya kawo mana ishara zuwa ga abinda yake kiran mu mabiya na Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kasance Allah ya umarci annabinsa cewa ya yi riko da alkur'ani shine hanya ta tsira kuma shi qur'ani shine daraja gare shi da mutanansa kenan mu wannan al'umma ba mu da abin da zai ba mu daraja in banda littafin Allah kuma Allah madaukin sarki ya ce da manzon sai tambayi al'ummarsa shin an taɓa aiko da wani annabi wanda aka ba da umarni cewa a kira mutane zuwa ga wani Allah kiran babu wani da ya kira zuwa ga abotawa Allah wanda ba shi ne ya sama da ƙasa kina a gida annabawa duka guda ce a tsaya da Allah su kadai ba tare da haɗa shi da wani abin bauta ba Hussein ya zo kawo mana kisar annabi Musa nan ta ce za mu ji yadda annabi Musa ya kasance da manya daga cikin mutanensa. Wala kad arsalna Musa bi ayatina. Allah ta hakika mu ne muka aiko annabi Musa da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da 'yan fadarsa manya-manya wazira 'yan majalisarsa Allah yake cewa faƙala annabi Musa ce da su inni rasulu rabbil alamin ni manzo ne na ubangijin talibai kun ga usulubi na annabi Musa ya bambanta da usulubai na sauran annabawa saboda shi annabi Musa babban cikin shi bai yadda akwai Allah wanda ba shi ba. Ai mun ji amma farko wannan sura, kahire Allah ce ya yi da manzo, wadda in sa'altahun man halaka samawati wal ard la yaqulun khalaqahun al-azizul alim ko ba haka bane su sun yadda Allah ne ya saba ya kasa kenan su sun sa akwai Allah amma matsalar abauta mai ne to shi tintirin da aka aika annabi Musa zuwa gare shi bai dama akwai Allah to sai annabi Musa ya fara mai da cewa to shi ga wanda ya aiko shi Allah ne na hakika ba Allah da bai komai ba sai ce ni manzo ne na Allah ubangijin ta dake kin gane misali ko yasa Allah ya ce wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'il mun ba annabi Musa ayoyi tara zuwa ga mutanen bani Isra'ila zuwa ga Fir'auna da mutanensa dan su tabbatar da wa'annan ayoyi na Allah gaskiya ne amma duk da haka dai suka yin imani yasa Allah ya ce falamma ja'ahum bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mana hujjoji alamomin da ke tabbatar da annabta na annabi Musa idahum minha yadhakuna sai ga suna dariya game da abin da annabi Musa ya zo da shi kasan dariya raini ne ya ga mutum yana dariyan ka ya raina to su dariya suke a ƙarshen wulakanci kenan Allah ya ce wa manurihim min ayatin ba mu nuna musu wata aya daga cikin ayoyin da muka aiko Musa da su illahi ya akbaru min uktiha ba ce aya ta biyu ta yi tsanani akan aya ta farko mana duka ayoyin babu na wasa ciki sai dai in muka zo musu da wannan su ce da annabi Musa ka roƙi Allah a yaye in an yaye suka kafirce sai mu ƙara zo musu da wadda tafi wannan su ce ma annabi musa ka roƙa mana allah ka a yayi in an yaye su koma kafirci a zo musu da wadda tafi wannan kun san dan me dan dai su yi imani a basu aljanna amma sun fi kan imani sai sala ce wa mani rihim wa mani rihim min ayatin ba mu nuna musu wasu ayoyi daga cikin ayoyin da muka aiko da annabi musa da su illa hiya akbaru min uktiha face kowace aya ta fi ta farko ‘yar'uwarta tsanani, amma da suka ƙin imani Allah ce fa haɗnahun bil azabi muka kama su da azaba a ina azaba na duniya, la'allahun yarjiyona don su dawo su yi imani da annabi Musa su shiga aljanna. Yanin duka ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa da su zuwa ga Fir'auna ba an yi bane don komai sai dai don ya gyara. Cesa bawa duk wata jarrabawa da aka mai a duniya suna ake ya dawo mu Allah Allah shafi masa. Cesa Allah a wani guri ya bayyana mana ayoyin fa arsalna alaihim tufana muka aiko musu da tufana wajjalada da fara wal qummala da kiyya wattafade da kwadi waddam da jini Allah madaukin sarki ya ce ayatun mufassila ayoyi ne dai ga sunan daban-daban muka aiko da su dan su yi imani amma da sun kaga duk wani uzuri ba an yake musu in mutum bai da rabo na imani ba ya da yin imani faɓalo sai suka ce da shi su wa'innan manyan suka kira suka ce ya ayyuhu sahiru ya kai sahir malamai suka ce su a zamanin banu isra'ila a zamanin da annabi musa ya zamani in ka ce da kai sahir an girmama ka malami shi ne ake da shi sahir in kai an yadda malam ne sai a ce da kai sahir to da yake suna neman alfarma gurin musa sai suka kira shi da kalma ta girmamawa amma mu a yanzu an ka ce da kai sahir kalma ce ta wulakanci kalma ce ta wasu mutane da suke da ɗabi'u inda suka saba ma shari'a ko ba haka bane to wasu malamai suka ce cewar da suka yi wa annabi musa ya ayyuha sahir ya kai wannan dan sihiri ba sun yi ne da reni ba ba sun yi bane da isgilanci inda nan suna neman alfarma ne wasu malamai suka ce aya hatamil yana dauka ma dai sun faɗi wannan ne ba dan girman annabi Musa kowanne na iya dauka ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka game da abin da ya maka alƙawari na cewa in mun bi ka zai yaye mana azaba inna na da mutanuna lalle za mu shirya daga tun farko kasancewa ba su yadda ba dan sun hidda kansu dole na rabbaka kaga dama su ba su yadda ko wani Allah ba yana suka ce to kai annabi Musa yadda ka ce akwai Allah wanda ba mu ba to mun yadda akwai wani Allah wanda ba mu to roƙa mu da shi inda dama ai shedanci na sun sani ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka innana la mutalun lalle za mu shirye mu gyara halayen sai annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala sai a yaye musu wannan musiba falamma kashafna anhum al'adaba a yayin da muka yaye musu wannan azaba da muka aiko ta izuwa gare su idahum yankuthuna sai ga su suna warware alkawari suna komawa zuwa ga kafircinsu ta gani bukata ta biya ke Allah ya ce wa na da fir'aunu fi kauni bayan an yayi azaba dan azaban game gari ce yan aiko keya ko mi keya ne abinci ma da ka ta hici sai ka keya ya yi ko kwaɗi shimfiɗa in ka kasa yi kwanta sai ga kwaɗi sun cika shan hida aka aiko jini duk wanda za ka sha da ka sha ruwa sai ka ta yi ɗaga ya koma jini jini irin wanga ne to duk inda azaba ta zo sai su fir'auna su kira musa gehe kai kai hankuri ga abu dai allah kana dai zai iya yaya mana shi da roƙa mana shi insha allah za mu yi imani in ya yayi sai fir'auna ya tara mutane sai ya ce da su kun dai ga abin da ya samu ko to mun yaye muku shi kun ga abu kaza ko to mun yaye muku shi ka gane shi yasa in mutum bai iya siyasa ta duniya ba abu da yawa za a yi amfani da kai ya gama amfani da kai sai a yada ka a yi gaba kai ne sila a cimma amfani amma ba a ma bari a san da kai an ta an bar da ke to amma da yake su masu da'awa mutane ne masu haƙuri sun san komi dai tattaɗe gaskiya gaskiya ce za a daɗe ana yi suna haƙuri don sun san za a ci mu ƙarshen abin to kamar yadda aya take mana ishara yanzu dai an cimma ƙarshen kauɗi da maganganun da fir'auna ya ta yi ga wasu daga cikin maganganun da yi wada da fir'aunu fi qaumihi sai fir'auna ya kira cikin mutanansa kala yace ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misr mulkin garin misr kasar misr ba hannuna yake ba nan labari yake ba sai ce hannuna yake wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuma innan koramu ga sunan suna gudana a garkashina kun san idan kuna da teku akwai harshe na teku da take saki sai ku ga kuna da tsibiri-tsibiri cikin gari wanda suka yi rayuwa kulla da teku suna ganin wannan ɗaiɗai ne ƙasashen da ba kwa ganin harasa na teku ga teku can amma ga ruwa nan za ka yi tahiya na awa ɗaya biyu cikin ruwan duka harshen teku ne Fir'auna yake ce da su to kun ga duk wa'in ga koranmu da kuke gani suna tafiya wa hadir an har ta jarimin tati mana ni nake da mulkin wa'annan koranmu da suke tafiya a ƙarƙashi na afala tubsiruna ashe ba za ku gani ba kun ga aiki nan ni na cancanta a rike a matsayin Allah ba wanda annabi Musa yake faɗa ba ce yasa imam ibn jawzi yake cewa iftakhara fir'aunu bima'in annabi Musa lokacin da ya zo ma Fir'auna da abin da ya zo da shi Fir'auna sai alfahari ma mutanensa da ruwa ma ajara wannan ruwa da yake cewa ai ga koramunan suna gudana ba shi gudanar da wa'annan ruwa ba amma da ya cika baki da ruwan fa ahlakahu Allah bi hadal ma sai Allah ya halaka da shi da wannan ruwa ba kai ƙarya ka ce ruwa na kana ba to yanzu da muka nutsar da kai cikin ruwa ka ce ruwa su daina taba ka inda ka ce ruwan naka baya karya ya kare ba ai akwai ranar da karya za ta kare ai ko na wasu malaman tafsiri sun ce sai da fir'auna ya yi karya lokacin da aka raba teku bi za mu ji wannan fir'auna ya tabbatar in ya je bai hidawowa ya tabbatar wanga aiki tarko na hankalinsa kun bai son a gane duwaya annabi musa ya tsira sai yake cewa mutanensa kun gani ruwa ma sun bude mana hanya mu wuce kun ji gani to amma bari mu koma za mu yi maganin shi ana ai ba ya ma'ada dabara shi sai allah ya aiko da abin nan mala'ika ya zo da sura ta dukiya mace sai ta biyo gaban dokin fir'auna dokin yana ganin ta sai ya fizga ita ma sai ta shiga ruwa ina duk wani karhi an gwada da a tsayar da wa'annan dawaki Allah ya hana haka na an kai fa shi fir'auna inda ta shi ne ba a shiga ruwan dawowa za yi amma Allah ya gwada mai yau an fazo karshe babu dabara kamar dai ka gangaro gangare da talam babu burki Kuna akwai matsala ko? Wata rana mun fito daga kwanni kafin mu kawo dogon duci cikin dare sai mota mata faci. To, muna nan sai wani mutum da ya zo sai ya tsera mai ce mutu shi kawo mu dogon duci sai mu nomi mota sai shi shi wuce sai mun kashe ai wanda ke wani ya san in za a shigo dogon duci akwai gangare ko wallahi sai da aka gangare sai ce ustaz ba ku rike kanku motar na bata da burki kuma wallahi da gaske yake wani ya ce mai ya zaki wani wani gangaci ya ce mai wani a tun da burkina yake ta da ita haka don haka shi wani maka mai zancen mutu shi ya maga ya abu ya ce mai bari mai zancen mutu da haka wani ya rike kan wallahi motar nan ta kwasa su cikin muke haka muke juyawa cikin motar nan shi ya rike stari ya kwancin shi sai da ta zo ta tsaya mun yi gudu gudu da da ke lalle ni dai ba kara magana har muka yi to kamar haka ne ka ganin babu dabara kana so ba ka so ka shirya ba ka shirya ba an taho kawai da shi ne irin wannan zana ya dabara biyu ya kare amma ina lokaci ya zo ƙarshe to shi ne ana yake ba mu labarin alfahari da ƙarya da fir'auna yi wana da fir'auna fi qaumi fir'auna ya kira ta cika baki a cikin mutanen sai ya ce qala ya qaumi ya qaumi mutane alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti kiran sai ayi sai ayi adafi na wannan wawu ni ke da mulkin garin misra wa hadhihi al-anhar kiran in mun ka dauki wawun adafi kiran kuma ni ke da mulkin wa'annan kuwar mu da kuke gani kun gane misali afala tubsiruna ba ku duba wa kun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin am falawas ce fa fa ana khairun ni ne na fi alheri min hadar labi huwa mahin game da wannan wanda yake walakantacce mai rauni mahin malamai su ce tsarif korarre wanda yaushe ma ya dawo yaushe ya dawo kun san ɗabi'a na kafirai da ɗabi'a na ‘yan bidi'a su ba sa kafa ma hujja sai dai su yi amfani da shubha idan ka taba tsohon laifi to kullum sai a ci a ka buga da shi da shi ke muku wazi shi ma ya yi zama shan sigari ba tsohon nan shan sigari na shi to ana kama wawaye ko kuma mutum ne kafin ya zama ustazu dan gindi ya yi rawa ya taba yan shaye-shaye to yanzu ya zai fara wa'azi in an tashi mai magani ba a ce abin da yake hudi ba gaskiya ba ne sai a ce ka ai ku san su na ba tsohon nan iska na ba wai yanzu shi ke cewa ko wani cikin cikin kwanta mutum shi an gane wannan misali shi yasa yana daga cikin abun da ke tasiri a cikin da'awa Allah ya tsare mai da'awa da aikata wasu abubuwa na aibi duk da dan adam ajizi ne amma ya zama wasu abubuwa da yawa da za a yi suka akan su ya zama Allah ya kare ka baka yi su shi yasa in mutum zai magana dai sai dai ya yi magana shi rasa abin da zai ciya to annabi Musa lokacin da ya kashe wannan bakitsai yanzu Fir'auna yana son ya tuna wa mutane in ma sun wance ai ruwan gaba daga yi muna wa'azi yanzu ko dan zai na fa kun kun tuna ya fa ta kashe mutum kenan mai laifi na sannan kun ji aibi na dai ko wala ya kadu yabi kuma fa bai iya magana bakin shi konanne ne lokacin da ya je zai ɗau dabino Allah ya ce ya ɗauki wuta malaika jibril ya sa wuta ta kona harshensa idan maganar annabi Musa ba ta fita sosai duk da yake wannan ba aibi ba ne a annabtar annabi Musa amma sai da fir'auna ya aibanta annabi Musa da wannan aibi aibi ya magana shi yasa dole sai ka kiyaye idan ka zama mai da wasu abubuwa da ka kiyaye su saboda kana yin wani abu da shi za a dan kafa hujja duk alherin ka ba a hujja sai a ce ai kaza gare ka kaza gare an tuna ko Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa annabi Musa daga cikin wani abin da ya roki Allah wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli ce Allah kullun da yake a harshe na da magana ba ta hita ina roƙonka Allah ka warware min shi don mutane su rinka fahimtar magana ta am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin ni na fi zama alkhairi akan wannan da yake korarre wulakantacce mai rauni duka yana ya shiga wala ya kare yabe sannan kuma baya iya bayyana magana ta hito kuma in ya ce muku annabi ne falawla ulqiya alaihi asfira ina ma aiko masa da mundaye ‘yan hannu min zahabin na zinariya, au ja a ma'abul mala'ikatu tarinin ko mala'iku su taho tare da shi sashen su tare da sashe, mana sashe yana biye da sashe a gwamayo shi da mala'iku tare da shi. Kukula, aswira kamar abin da ake sa hannu, yanzu kama a ce, ina agogon shi na mulki, ko ina zoben shi na mulki, inda su mutanen da in kana sarki dole sai ka bambanta da mutane in kana jagora dan a gane kai jagora na sai ka bambanta da mutane to daga cikin abubuwan da suke amfani na bambanta da mutane sai a yi ma zi a yi ma a ma'ana abinda ake sa hannu munduwa me ake ce mata ɗan hannu ko to ko a yi ma kayan karo dai na hannu na zinariya na mulki sai ka sa su ko a yi ma hula sai a zagaye ta da zinariya ta mulki kinan da an ga mutum saye da wannan an san ba sa'an yaro ba ne to shi annabi musa da yanzu sai aka ce ina na shi kenan kun gani suka suka rana suna da su kun fahimci hausa kenan inda kun ka gani bai da to ba kowa bane shi kawai ka tabbatun shi Allah madaukin sarki ya kare mu da talauci shi yasa yanzu ko a da'awa talakan malami da awarsa ba ta cika tasiri ba irin malami mai kudi mawadaci za ka ga wani yana yin daidai wargwado amma da yawa ba su cika sauraron shi don dibin wace irin riga yake sawa wace irin mota yake hawa wani irin bilo yake da shi amma yanzu da zalin kana da irgegiyan mota kana sa riga mai tsada cika wallahi wancan babban malami na kun gan shi babban malami yana da tasiri kamar nan gari nan ya maiko daga cikin abin da yake tasiri akwai babban mota yasa kullum muke roƙon Allah ya kawo mana ɗibgegiyar mota eh na eh shi ya san canza kun san masu hassadaka yaro in ka ga ana hasada shi ba dan ya kai wani matsayi ne ake hasada shi ba akwai abin da ake karantawa a kayan yaro wanga in dai mun bar shi nan da lokaci kaza zai zama kaza ai duk sun gano take-taken wanga raba mu da mulki to bari mu sai sai tun yi ai mutanen da suke mayagun mutane ne sai a ce ku dubo muna dan wani diba malaman duba sai a duba a ce dan wanan nan in an ka bar shi nan da shekara kaza sai ya kowa kuɗi dan wanan nan nan da shekara kaza sai ya ce to ku lalata rayuwar shi dan kai ya kai can inda ba a san ya kai kun san da ana yin wannan ana yi mu mun san ana yi mun ga kuma wanda aka yi ma kuma wannan ɗabi'a har yanzu akwai ta ciki to haka ne yanzu da ka zo ka fara ba sai suka take taken wanka to lalle zuwa gaba to sun fara da shi ne abin da sun gani kin abin da ba su so kenan dama suna ƙarya su babu mai taka musu burki to wannan ya zo to kaga za a yi falaula ulqiya alaihi aswiratu min dhahabi ina ma an aiko an aiko masa da mundaye na zinariya aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin ko kuma ya zaman to an aiko shi da mala'iku masu yawa tare da shi kun san wannan duk annabin da ya zo su sai an yi kokarin a kushe shi da cewa shi talaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a kai in kai annabi ne ba mu imani da kai ga garin mu nan babu ruwa mu ga idanuwar ruwa ko ina suna tafiya aw takunu laka jannatu min nakhilin wa idan wa tufajjiru al-anhar khilalaha tafjira in kuma ko kuma mu ga gonarka kana da gona ta dabino gonarka ta hita kowa dabinai da sauransu daga ƙarshe dai suka ce auye kuna laka baitun min zukurfin ko mai zama kana da gidan zinariya kai daga kwana cikin ɗan matsaccen gida ka zo ka ce wannan kaza kaza kaza to nan ɗabi'a kan ka ɗauka sabuwa ce ko ina su dai manya riganka aka demi ɗazu ma bina na nace Allah ya ba mu kun wance ko Allah albarkakkiya ko ba haka bane ba za mu hauta bane don mu yi alfahari za mu hauta ne don mu kare matsayin almajirantaka kun gane ko ai kuma za ku ja ce wancan ai malamin mu na tafi kenan Allah ya kare mu to ina da muke Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'aqahu sai ya wautar da istighfati mana ya wutar da hankalinsu ya mai da su marasa azanci mana ya kawo musu dalilai waɗanda ba dalilai ba suka yadda fa a'u su ma suka musu biyayya amma me yasa innahum kanu qauman fasiqin dan sun kasance mutane ne fasikai dama manufa guda ce kun fahimci Hausa da yanzu sai suka aka sade aka tafiya eh kamar wanda yake tsame ne sai haɗu da yan hoshi suka ce to mu tai gurin hoshi eh dama ka gani dama hanyar ce ba ga wani ƙaramin ɓarawo mai ɗan tsame-tsame sai haɗu da manyan ɓarayi suka ce zo mu je wurin fushi da Allah su suka lalace tashi ko da ma lalatace ne to shi ma fir'auna babban ɗan iskan ne dama su ma ya iskan ne da yace aje a iskanci suka ce to a sai dama ka gani shine sai Allah ce yawotar da su su ma suka bi shi dama in ji Allah mutane ne fasikai Allah ya ce falamma asafuna yayin da suka fusatar da mu ai abdabuna yayin da suka fusatar da mu in ji Allah in tafamna minhum sai muka kama su ma'ana dan yi musu azaba fa abraknahum ajma'in muka nitsar da su gabaki daya yan ka ce fa abraknahum muka nitsar da shi ya isa mada'a akka da magana don ka wani ya shakku ya ce wani daga cikinsu ya tsere sai da ce ajima ina dukkan su mun ka halakar da su ba wanda ya tsira duk wanda ya kafir cewa annabi Musa ya bi Fir'auna da ra'ayi irin nasa ran da Allah ya tashi halakar da su Allah ci gaba ki da mun ka halakar da su babu wanda ya so Allah madaukin sarki ya ce baja'alnahum salafan haka ne ko sai muka sanya su shi fir'auna kenan da mutanansa muka mai da suka zama salafan ma'ana labari wanda ya gabata wa matsalar lil'akhirina kuma su zama misali ga 'yan baya waɗanda za su zo su kiyaye wanda zai kula da abin da ya dace to ya kula da shi an fahimci hausa alamun dokin sarki ya samu dace walamma duriba ibn maryama mathalan Allah madaukin sarki yake cewa yayin da aka buga maɗan Maryamu misali, idan ƙaunuka minhu yusidduna sai ya zamanto mutanenka suna bijirewa, mana suna kangewa game da abin da mazo sallallahu Alaihi wasallama yake kiransu. Kun fahimta Hausa ko kuma suna yin husuma suna jayayya. Yadda al'amarin zai yi ya fita malamai suka ce wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani halitta da za a bautawa face babu alkhairi tare da shi babu wani abun halitta wanda ba Allah da za a bauta masa face wannan abun babu alkhairi a cikinsa da mashirkai suka jiya sai suka ce to ayin haka ne nasara suna bauta wa annabi isa kuma ka ce annabi isa annabi allah ne kenan shi ma annabi isa babu alkhairi a cikinsa ko ba ka bane to kaji dalilin da allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya ya ce lokacin da aka buga misali game da isa ɗan maryam sai ga mutanenka sun zo suna jayayya suna kafa hujja game da abin da yake ba hujja ba ne ko kuma wasu malamai suka ce an saukar da wannan ayar ne akan ibini zib'ari wani ana ce shi ibn zib'ari ibn zib'ari lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam da ku da abin da kuke bautawa duka kun zamo itace ne na wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala zai kona ku sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu laifi ya rasulullah inda ka ce duk wanda aka bautawa da abin da aka bauta da wanda suka yi bautar wani Allah duk za a shigar da su cikin wata jahannama to ba mu labari game da Isa ai shi ma Isa dan Maryam an bauta masa kenan shi ma wata za a shiga da shi kun fahimci Hausa shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah yake cewa innal ladina sabaqat minnal husna fahum ulaika anha mubaduna Allah ce wa'inda kyakkyawan labari ya tabbata a kansu to su kan wa'innan za mu nisantar da su daga wuta ma'ana wa'inda su suna kan kalmar la ilaha illallah ina annabi isa ba ya daga cikin wa'inda Allah madaukakin sarki zai yi ma'azaba saboda kalmar la ilaha illallah ta riga ta tabbata gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am sai wace aya kenan qalu wa qalu suka ce alihatuna khairun amhu shin abubuwan bautar mu ne suka fi alkhairi ko dai shi annabi isa Allah ce ma darabu laka illa jadala basu buga ma wannan misali ba sai dai jayayya akan gaskiya Allah ya ce balhum qaumun khasimun Allah ya ce su dai wa'innan mutane ne wa'inda suke masu jayayya masu tsananin jayayya akan kusumar da yake abubuwa na ba daidai ba ma'ana suna jayayya akan gaskiya ne bayan sun san manzo sallallahu alaihi wasallama yana kiran su ne zuwa ga gaskiya Allah madaukin sarki yake cewa in huwa shi annabi Isa ba kowa bane illa abdun an amna alai bawa ne da muka yi ni'ima a gare shi da annabta muka aiko shi zuwa ga bani Isra'ila wa ja'alnahu matalan li bani Isra'il muka sanya shi ya zama misali ga bani Isra'il menene misali ma'ana muka nuna kudurar mu akan shi annabi Isa muka halicce shi da uwa ba tare da uba ba kaga mun sanya shi zama misali ga bani Isra'ila akan abin da yake nuna kudurar Allah subhanahu wata'ala in huwa illa abdun shi annabi isa ba kowa bane bawa ne na Allah kenan ba da bane na Allah masu cewa annabi isa dan Allah ne to ba dan Allah bane bawa ne na Allah an amna alaihi mun yi ni'ima a gare shi shine mun bashi annabta kuma mun sanya shi daga cikin manzannin Allah sannan kuma waja'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya shi zama misali gabanin Isra'il ma'ana muka buga misali da shi kamar yadda muka bayyana ya zo cikin banu Isra'il shi kadai ne wanda yake da baba amma baya da uba kuma iko ne na Allah Allah ya ce wa launa sha'o da mun so da ji'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun ai nan da ko wa launa sha'o da ji'alna minkum mala'ika da mun so da mun sanya muku mala'iku fil ardi a bayan ƙasa aka ne ko sai ya zamanto ya hulufuna su zama su ne wanda za su khalifanci ai za su mai gurbin inda Allah su ya ce da sai mu yi haka walau na sha'u da mun su tun farko ku da kuka kafirci ku ɗayan adam kenan sai mu halakar da ku da ji'anna minkum mala'ika sai mu sanya mala'iku minkum bi ma'ana badalakum da sai mu sanya mala'iku koma bayan ku mu canza ku da mala'iku sai ya zama to su wa'inda mala'iku fil ardi a bayan ƙasa ya hulufuna su ne wa'inda za su khalifanci ku a bayan ƙasa don me dan su mala'iku ya abudu na Allah wa la yushriku na bihi shay'a suna bautar Allah ba su hada shi da kowa inda Allah ya so da mu ya adam ko mu kasance a bayan kasa amma saboda jarrabawa da Allah yake son yi mana sai ya bar mu a bayan kasa ya zama to ba mala'iku bane wa innahu lalle shi annabi Isa da ilmun lissa'ati alamu ne na sa'a akwai sun kashi alam alama ne na tashi alkiyama fala tamtarun na biha kadar ku yi shakku game da ita tashin alkiyama ke kakku shakku akan cewa tashin alkiyama zai tabbata wattabi'un ku bi ni mun gane ko game da abunda nake kiran ku na abauta wa Allah shi kadai hadha siratun mustaqim wannan shine hanya mai gaggiya abinda ake nufi daga cikin alamatu sa'atul kubra akwai nuzul Isa alayhi salatu wassalam alamomin tashin alkiyama manya akwai sabkar annabi Isa dan Maryam daga sama lokacin da dujal zai zo masihi dajjal da an ce masihi na gaskiya shi zai kashe masihi na ƙarya masihi dajjal zai mamaye ko'ina a duniya makka da madina kadai Allah zai samu su tsoro ba zai zo inda kun san alamatu satar kubra za su zo a jajjere ne mahadi ya zo dujal ya zo annabi isa ya zo shi annabi isa shi zai kashe wannan dujal bayan ya gama ya kasa sai ya ajuju da ma'ajuju su zo kun fahimci hausa alamun tashin kiyama kenan da sun zo sardan ne daga wannan ya wuce sai wannan shi kenan sai tashi alkiyama Allah mulkin sarki ya kubutar da mu daga sharri masu sharri shine sai Allah ya ce mun sanya sabkar annabi Isa dan Maryam daga sama zakkuwa nan duniya karo na biyu alamu na tashi alkiyama sadda kaga ya san ko to tashi alkiyama ya zo shi yasa Allah ya ce kada ku shakku game da tashi alkiyama wala ya sudan na kuma shaitan kashi dan ya kange ku daga bin hanya ta daidai inna hula kuma adubu mubin domin shi shaitan makiyi ne mai bayyana ƙiyya gare ku lamma ja isa bil bayyinat alashi yayin da annabi isa ya zo wa mutanensa da hujjoji mun ji hujjoji na me na wanda Allah ya baiwa annabi isa na raya matacce ya ɗebi ƙasa ya maida ta sura na tsuntsu ya yi busa tsuntsu ya tashi wanda duka hujjoji ne da suke tabbatar da annabta na annabi isa ala ya ce to walan ma ja a isa bilbayyanati yayin da annabi isa ɗan maryam ya zo da hujjojin da allah ya bashi ala ya ce da mutanensa gaji tukun bil hikma na zo muku da hikima daga gurin allah ma'ana dalilai waɗanda suke tabbatar da annabta na wani ubayyana lakum ba'dal ladhi takhtalifuna fi kuma in bayyana muku wasu al'amura da kuke yin sabani a cikin su na addini fattaqullaha wa atiqun ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya a matsayina na mutum inna Allah rabbi wa rabbakum lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku fa'buduhu ku bauta wasa in kun bauta wa Allah shi kadai hadha siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya mai kakkiya wanda za ta kai mutum zuwa ga aljanna annabi Isa ka ji wa'azin da yayin mutanansa amma sai ga banu Isra'ila sun canza sun yi sabani Allah ce faftalafa ahzab sai ƙungiyoyi malamai suka ce ƙungiyoyi daga cikin yahudawa da nasara suka yi saɓani game da annabi isa suka ƙin imani da shi waftalafal ahzabu min bainihim sai ƙungiyoyi na yahudawa da nasara suka yi saɓani game da al'amarin isa a tsakaninsu mana wasu su ce gaskiya ya zo da ita wasu su ce karya ne bayan sun san haƙiƙanin abin da allah ya ku annabi isa da shi Allah yake cewa fawailul lilladheena zalamu min azabi yawmin alim wannan azaba ya tabbata ga waɗanda suka yi shirka ma Allah na daga azaba wani yini shine yini alkiyama alim azaba mai radadi hal yanzuruna illa sa'ata shin su wa'annan kungiyoyi da suka saba suka kibin annabi Isa suka rarraba su ba komi suke jira ba sai dai tashi alkiyama mana suna jiran sai kiyama ta zo ne an ta'ti yawm baktatan kiyama ta zo musu cikin bazata ba sani mana ba shiri wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba mana sai kiyama ta zo musu ne sannan za su ce su yi imani asan bawashi ya ce wanda ya tuba don mu ya ba daɗi sai lokacin da kaga abubuwa su lalace ka ce Allah na tuba Allah ya ce to irin wannan tuba ba a son shi na za a yi kabbala taubatul abdu ma lam yughfir Allah madaukin sarki yana karɓar tuban bawa matukar alamun mutuwa bai zo musu bai zo mishi Allah ce al'akhillahu masoya guda biyu abokanin juna guda biyu a nan duniya wanda suka yi aboka yau mai irin a wannan rana ta alkiyama inda ba sun yi aboka ta fari a nan duniya ba ba a zohun liba'adin adu sashen su zai zama makiyin sashi a ranar alkiyama illal mutaƙi na sai dai wanda suka ci tsoron Allah duk wanda kai aboka da shi a nan duniya in ba dan Allah ba ne ranar alkiyama sai kun zama makiya juna. gane ko? ce sa Allah yake ce sun ma yi mulki ya mace ya furu ba'adukun bi ba'adin wa ya la'anu ba'adukun ba'ada ranar alkiyama sashen ku ya kafirce wa sashi kuma sashe ya tsine ma sashi lace ku yi tsino ku kare wa ma'awa kuma na makoma ku dai wuta ce wa malakun min nasirin ba ku da wani wanda zai taimake ku don haka in za ka yi aboka da mutum ku yi aboka don Allah kakkai aboka da mutum don komai sai Allah sai don Allah in ba haka ba akwai asara duk wanda ya yi aboka da wani ba don Allah ba ranar kiyama sai ya ce jihannunsa ba yau mai haddu zalimu ala ya dai ya kudu ya dai ta tafattu ma'ar rasuli sabila ranar da azzalimi zai ce jihannunsa ya ce kai cuna da ma na rike hanya ta daidai tare da manzo da manzo ni bi ya waila tare ta ni kai cuna lam attakhid fulan khalila ina ma ban yi aboka da wani ba da a ce ma ni da wani ba mu yi aboka ba da kar adallani an dhikri ba'da ibja'an ba'da ibja'ani ma'ana shi wani wallahi shi badda ni game da bin ambaton Allah yayin da tunatarwa Allah ta zo mani kun ji sura da hali da me mayagun abokai za su kasance a ranar alkiyama wallahi duk wanda ba ku yi aboka ta don Allah ba ranar kiyama sai kun tsine wa junanku sannan kar ka yadda mutumin banza ya zama abokinka gane misali ko a sa ko waɗanda suke kafa hujja ta banza sai mutum ya ce an yi wallah na san kaina na san kaina don haka babu ruwa na duk abin da zai shi a yadda kasan iska ana tasiri a kansa to haka rufi ana tasiri a kansa misali kadan zan buga mu yanzu ne nan masallacin sai a ɗauko masai an gane moshe ko saniya ta mutu ta fara tsutsa sai a ajiye ta nan masallacin dada za mu yi sallah cikin natsuwa eh me yasa kaga iska zai yi tasiri a wannan warin nata zai yi tasiri a duk iskan da yake zagaye ko ba haka wannan to iska ya fi ƙarfin wannan ruhi namu da muke amfani da shi idan lalatacce abu zai iya tasiri ya lalata iska to mugun aboki yana iya tasiri ya lalata abokinsa ko da abokin na kirki ne haka duk wanda ka san ba mutum kirki ba ne ka yadda ya zamanto abokinka wannan kawai shi ne abin da ya kamata mu da shi an fahimci hausa duk ɗan adam yana tasirantuwar abokinsa ka je ka buga misali kana zama cikin mutanen maza kana jin kunya ba ka a ganka kana jin kunya ka a ganka har zama in ma a ganka baka jin kunya sai ka rinka cewa kai na ruwana abinda na san zuciyata Allah wata rana zaka lalace Abu Talib lokacin da zai mutu sa suka yi mai asara ba abokai ba Zala ya ce ka faɗi la ilaha illa suna ce haba ai da ka ba mu kunya ya koyi kunya ko ba haka ba kenan mugun aboki kakka yadda da shi a cikin sunan abi dawud manzala ya ce almaru ala dini khalili mutum dan adam fa yana dauka addini irin na abokinsa li yanzur ahdukum man yukhalid kowannen ku ya dubi wanda zai aboka da shi kowa ya dubi wane ne abokinsa ɗabi'an ku guda halin ku guda ɗan adam yana tasirantuwa da ɗan adam a sayi bukhari a hadisa abin musa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin abokin kirki da abokin banza kawan misalin mai hura wuta a makera ne da mai sai da turare amma shi mai sai da turare in ka yi aboka da shi ko ya shafa makan shi ko ka ji kamshi ko ka duk yadda kai sai ka tasirantu da jin kanshin kuna tare kuma in kuna tare da mai sai da turare kun ka wuce sai an ce ga wasu can sun wuce saboda an ji kanshi mai daɗi ya wuce tare da su shi ko misalin mai kura wuta a makera in ka zauna ko dai ya kona ka ko ya sama hayaki ko ya sama baki dole da sai an ji ɗaya ba ka zuwa makera ka zauna cikin inda ake kira ka taso ba wani abu da ya taba ka ba an ce wanda baya son jini me ya kashe na eh da ka sa farin kayan ka kaje mahauta ana hida ka cewa ne abokina ba zai zake ma aiki ya kare wala kafin a dawo wasa ba kayan nan sun canza me yasa ka zo gurin da dole sai ka ci asirin ta da wannan abubuwa dan haka dole ne mutum ya kula da wane ne abokinsa an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya samu dace yasa malama suka ce aboki na musulunci aboki na gari ya fi tasiri da tausayi ma abokinsa fiye da ma 'yan uwanka na jini hasanul basari yake cewa so da yawa mutum zai mutu ɗan uwa ne hankalinsu yana kan dukiya ne amma abokin shi na kirki yana nan yana tunanin makomar abokinsa da ya riga shi mutuwa za ka daɗe kana jin ciyon rabuwanka da abokinka don ka dai ka taɓa yadda ka zamo kana aboka da menene da mutunan banza Allahu yuhibbu man ahabba sadiqahu fillah Allah subhanahu wataala yana son duk wanda yake son abokinsa dan Allah hadisin nan dai na mutumin nan da ya hayo abin hawa zai je wani kauye gurin abokinsa kawai kai mai ziyara sai Allah ya aiko da mala'ika ya ce je kai masa bishara da cewa ina son shi sai mala'ika ya ce kai bawan Allah ina zaka ya ce wala zan je wancan gari ne inda wa za ka zan je gurin wani me tsakanin ka shi ce wala kawai na son shi zan je in kai mai ziyara to me za ka samu ce me zan samu fa ya ce to ni dan sakon Allah ne Allah ya ce in gaya ma Allah yana son ka inda kai ma kana son shi kenan kan mu yi wasa da menene da aboka na kirki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a labarin da yake na addu'o'i yake cewa da'awatul muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun duk wanda ya roƙa ma dan uwansa addu'a sau da ba yanan za a karɓa Allah madaukin sarki zai sa mala'ika yana cewa amin wa laka mislu zalika Allah ya tarba kai ma kana da irin abin da ka roƙa masa naka mu rinka roƙa ma dan dan uwan mu addu'a kun gane ko a cikin sunan manzo yake ce asra'u du'a du'a ghaibin da ghaibin addu'a da ake saurin karbawa wanda bai nan shirin kaiwa wanda bai nan addu'a mu daina mantawa da yan uwanmu duk inda suke Allah ya mana jagora shi yasa Allah ya ce ala khillahu abokanin juna yawma idin a wannan rana ba'dhum li ba'din adu sashi zai su zamo makiya ga sashi illa almuttaqin sai dai wanda suke aboka da Allah Allah madaukin sarki ce ya ibadi ya ku bayina da kuka yi aboka da Allah kuka bi ni la khawfun alaikum al-yawm yau babu tsoro a tare da ku shine ba za ku shiga azaban Allah ba bala antum tahzanuna kuma fa ba za ku yi bakin ciki ba game da duk abin da kun karsa a duniya duk abin da ka nema duniya ka rasa in ka mutu da imani Allah zai ce ah ba kai ba tsoro kuma ba kai ba bakin ciki wancan da ya faru ya wuce shi ke jama'a wai ba ya son wannan duk abin da muke so kenan الذين آمنوا بآياتنا الله يقول وإنن سنة ورسك إيماني لآيوهم وكانوا مسلمين وكسنش مسلمين آياتنا آيات الله كونية وشرعية سنة إيماني لآيوهم وإن دا ake gani kamar sama da ƙasa rana da wata kuma sun yi imani da ayoyinmu na ayi kaza a bar kaza Allah ce duka sun yi imani da wannan ranar kiyama sai a ce da su udkhulul jannata ku ku shiga cikin aljanna antum wa azwajukum da ku da matayen malamai suka ce azwaji anan ko ya zama bi ma'anar zawjat ko ya zama bi ma'anar asnaf ku shiga aljanna da duk waɗanda suka yi aiki irin naku ko kuma ku shiga aljanna da matayen ku da suka yi imani tare da ku الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وأعدتناهم من عملهم من شيء الله يجي za a hada ku da iyalanku sai Allah ya ku shiga aljanna tare da waɗanda suka yi aiki irin naku ko tare da matayenku Allah ya ce tuhbaruna za a rinka girmama ku a ci tuhbaruna malamai suka ce tuna'amuna au tukramuna za a rinka yi muku ni'ima kuma za a rinka karrama kowanne a kwacin gidan aljanna ku shiga aljanna kuna wa'inda za a rinka girmamawa a cikin aljanna bayan an shiga aljanna Allah ce yuqafu alaihim bi sihabin min dhahabin za a rinka zagaya musu da farantayya na zinariya wa akwab da kofufuka su ma na zinariya kana ganin ba komai ciki eh dire kawai za a zo ana yawowa da shi a'a ai yana dauke da abubuwa an gane misali da kofuffuka su ma suna dauke da abubuwa yan kunci wannan a kawo wannan in kunci wannan a kawo wannan nan duniya Allah madaukin sarki ya hana mana ci akan abin zinariya ko la ta'kulu fi aniyati dhahabi walfidda kada ku ci a cikin mazubin zinariya da nazurfa ay la tashrabu fi aniyati adh-dhahab walfidda wa la ta'kulu fi sahafihima kada ku ci a cikin farantayyasu kada ku sha a cikin mazubin su fa inna halahum fi dunya wa lakum fil akhirah domin su kahirai nan suke amfani da su a duniya ko ko musulmai a lahira ne to duk kwanon da ka gani a aljanna Allah ya ce na zinariya ne shi yasa ce yutafu alaihim bishafin min zahabin za a rinka musu yawo da karantayya na zinariya wa akwab da kuma kofuffuka wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai duk abin da yake sha'awa wa talazzul ayun da abun da ido yake jin dadi in ya ganshi ai mun yi mana ishara akan sha'awa abin da ake ce ma sha'awa abin da ake bukata bayan an koshi in ka ji mutum cewa yana sha'awar abinci to kan ma ka kawo mai abinci kyale shi shi bayan an ci an koshi na ake sha'awa a aljanna da kai ji Allah ce suna da duk abin da suke sha'awa don babu yunwa a aljanna ba wanda zai ce ma yana jin yunwa a aljanna bisa da za ka ci abinci a za ka ci abinci ne don kana sha'awar shi don yunwa ta kare a nan duniya an gane misali yanzu da sahi ka karya da farfisu na kaji 500 tantabaru 500 ɗawisu 500 an kawo ma awakai kama 70 an kawo ma hebawa Allah kacin yawan nan an kawo ruwa tano 20 kasha an kawo zuma tano 80 kasha an kawo giya tano 200 kasha ba a ƙoshi yanzu ka gama wannan kuma kana nan kawai sai ka tuna ka ina son kaza ina son in caki a yi min tanu biyar na giyayen azan kaga yanzu wanda za a kawo ba don yunwa ba ne don sha'awa ne Allah ce bayan ka ci ka ƙoshi duk abin da ka ce kana shawa Allah zai kawo wata laddul a'ayun da abin da ido zai ji daɗi in ya kalla sai aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam yace fil jannati ma la aynu ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba a nan duniya wala udhun sami'at babu kunya da taba jin irin wannan sauti wala khatara ala qalbi bashar kai wani abu da zaka je gidan aljanna ba ka taba tunanin ana ma yin wannan abu yanzu in ka dauko dan kauye kai ka san wanda yake kauye bai taba barin kawai ba in ya mutu ya je aljanna shi ka san ai la ilaha illallah da dauko wani fa an zo na airport kafin a shiga jirgi yana ta zagaye ga mishi an ka ce me yace ai an kawo an ka ce ina ta ya manta ake eh to ya wuce sau da shi yasa so da yawa ya kamata in muna da yan uwa za su yi tafiya in mun ɗauko su da can mu bari su ɗan kwana da mu ɗan zagaya da su ba za ba ka ba in ka tafi makka in ka zo ka kalli taron mutane kowa na harka shi in an sake ka ma sai ka rasa inda za ka yi kuma masjidul haram wanga masallaci na maka ko Allah ya masa sunan shi duk wanda ya zo ya san duniya ne babu masallaci irin duk ƙoƙarinka kana yin zama aikin hajji haka ƙare ka dai sai inda ka sani in an kai ka wani guri sai da a hito da kai ka bace kai masallaci ai ba wanda ya sai ya kwatanta mashi sai dai ya ce ya san kote ka za ya san kote ka za inda ƙohohin da gare shi ma sun yi ɗari bauchi za ka shiga kai kuma ka zo kana kakanniya ina na zan hita don kai in bace in zan koma unguwanmu a senefa senefa fa sen wanda suka je sun sani ba wanda ya shi ya kwatanta ba shi yasa duk wanda bai zo makka ba sai dai ya zo makka ya ga yadda yake amma ba wanda zai ce ya zaka makka ya iya kwatanta ma ka gane yadda masallacin yake dan bai iya kwatanta ma sai ka zo ka ce ashe abun haka yake to in ka je wa wa aljanna awa wala ai can kana so ma sai kace gobe kake so ya kawai aka ma gobe kawai ka abin nan aljanna babu abin nan babu da mu a ciki Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna man ta man sa'ala Allah aljannata thalatha marrat قالت الجنة اللهم اجعله من أهل الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار wanda ya roki Allah aljanna so uku sai aljanna ta ce Allah ka sa ya zama na aljanna wanda ya roki Allah ya tsare shi daga shiga wata so uku sai wata ta ce Allah kakkabar ya zama nan wuta ba Allah kakkabar mu zama yan wuta ruwa ne ko shi yasa idan ‘yan aljanna sun ka shiga aljanna kowa ya shiga abinda ya yi daɗi mazala ce yunadi munadi sai Allah ya sa mai kira ya kira wani malafi ce kowa ya saurara inna lakum an ta sifu inna lakum an ta hayau fala ta mutu abada ko ya aljanna ku jifa za ku rayu ba ku mutuwa har abada wa inna lakum an tan'amu fala tabqasu abada za a yi muku ni'ima ba za a taba raba ku da ni'ima ba har abada a ce da ku ku ya aljanna za ku zauna da lahiya ba za ku taba rashin lahiya ba har abada ku ya aljanna za ku zauna da kuruciya ba ku taba tsofa har abada ai mun yi ishara mun ka ce abubuwa guda shida babu cikin gidan aljanna aljanna babu tsoha babu kwana gashin gemu bai hito mu mutum a aljanna ba a hitsari ba a ba haya duk babu wani wala in ka sha ruwa tano miliyan babu a tsari nan ko ga sha ruwa da yawa cikin sanyin da kayan ta tashi kenan duniya gidan wahala ce ku bari mu ƙara taɓa bayani a kan aljanna jama'a aljannan nan muna son ta ne da gaske Allah maɗaukin sarki ya ba mu aljanna wanda zai zo ƙarshen shiga aljanna daga shi an rufe in ya zo sai a ce to shiga aljanna sai ce Allah ya Allah bayan kowa shiga mi a cikin aljanna mi a cikin aljanna Allah ce zan baka mulkin sarkin sarakunan duniya wanda yake kowa mulki zan baka irin wannan mulki kana son shi sai ce Allah yana so sai Allah ce to an baka an kuma ƙara an ƙara mu an ƙara ma sai da na birisi Allah ce na linka ma irin wannan mulki so goma cikin aljanna daga ƙarshe za a ba shi abin da ya kai kutankucin duniya so goma a cikin shiga aljanna duka wannan gidan shi na mulaka masa shi ne yake da ƙaramin rabo a cikin gidan aljanna yanzu kaga ko ya an baka miliyan miliyar miliyar biyar ya an baka su an hada ka da aiki lissafin su kada ya ishe kama ajiye su aiki sarrafa su aiki jira ne da ya fa ba dai kudi na muka so ba wallahi tallahi an kawa ka miliyar biyar a duniya an gama ka da wani ku shiga taitayin ku ku daina ganin cewa wai Allah bai muku komai kun ga haka da muke yi kana da miliyar biyar baka za kwanan ka zauna waye kai a abu wa'azi cikin gida baka lokacin ka saurare shi ina daɗi yake ba zai ba bane da haka mu gode ma Allah mu nemi aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah yake cewa yutafu alaihim bi sihafin min zahabin za a rika zagaya ma ya aljanna da tire tire na zinariya wa kawab da kofufuka wa fiha ma tashtahi al anfus a cikin aljanna akwai dukkan abin da rayuka suke shawa wa taladdul a'yun abin da idanuwa ke jin daɗi su kalle shi wa antum fiha khalidun ku za ku dawama a ciki abin da mutum da su kenan ya ce yanzu dai kan ba ka hita ka dawama kenan adam yana son wani Allah ya ce wa tilkal jannatu wannan aljanna wadda kun ka ga mun sifanta muku allati urithtumuha bima kuntum ta'malu ita ce wadda muka gadar da ku game da abin da ku kasance kuna aikatawa aljanna gado ake yi shi abin gado ba a raba ka da shi to Allah zai ce na gadar da ku aljanna ga ta nan kowa ya mora shi kenan lakum fiha fakihatun kathira kuna da kayan marmari da yawa min hata kulun da gare su za ku rinka cin ji Allah duk abin da ka ji Allah ya ce ma da yawa wallahi da yawa innal mujrimina yanzu an gama bayani akan akwai lokaci mu shiga bayani akan dan wuta lokaci ya abin nan ko za a mu dokin sarki ya samu dace nan za mu takaita ko Allah kai sai mu karasa bayani akan makomar waɗanda musubi Allah subhanahu wa ta'ala عليكم السلام